بسم الله الرحمن الرحيم نعم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأعدت لكم الأنعام إلا ما يتلي عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور نعم حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما كر من السماء فتكبره الطير أو تهوي به الريح في مكان سهير ذلك ومن يعزم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وجدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح ما بعد dan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a wannan da kwallon sa ne ya hada ma wannan masallaci mai albarka domin mu gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba ga duk cikin wannan sura da ake zama na kabi suratul hajj yawa saboda haka jama'a musulmi a da ta gefe ya yi kokari wato na neman falala a cikin wani na ramadan domin abin kamar yau aka fara ma ya fara nisa a kiyaye bakuna don ka ya fara azumi domin ba ci sha ne kawai yake kada azumi ba maganganu ma suna kada azumi musamman shi da zur da karya da aiki da karya da cin naman mutane duka suna lalata ibada musamman shi azumi yadda ake bukata azumi domin mutane su ji tsoron Allah domin mutane su kiyaye dokokin Allah an ce an ce mu azumi ne la'allakum tattakuna don a kiyaye dokar Allah saboda haka a kula da wannan sosai da sosai ba kamar da ake ta wasa da azumi ba ka ringa ji saboda iri ne wancan a ce ana da iyali ana azumi ramadanu da rana wancan ya ce kaza wancan ya yi kaza a wani da imam malik da mantuwa ba a mantawa a tare da iyali ba wanda ya taɓa mantawa ya sami iyali da kariya yake saduwa kawai ta kai don haka duk wanda sami iyali a la'ayi halin kawai azumi sittin da daidai ya buwa saboda haka jama'a don Allah kiyaye da irin wannan halaye na banda iya daga cikin da mace ba ce ta yi mutum da biyayya ba lokacin da take jinin al'ada lokacin da ke jinin aihuwa lokacin da ke aikin hajji ba na harami lokacin da ke cikin azumin ramadan da rana wannan da lokacin da babu ruwan za a yi wankan ya raba wannan duka lokacin wanda mace bai halatta ta fi ga miyin ta kanta ba don ba a biyayya wani don a saba Allah ana biyayya ne cikin abin da bai saba wa Allah ba bai saba umarnin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam don haka wannan abin muna jawo hankalin mutane da a kiyaye wannan wanda yake neman albarka da aure yake neman duniya mai albarka da aure kuma har shi ne zai zo inda sabo na ubangiji a cikin wannan wata mai albarka da aure wannan ba daidai bane Allah ya kiyaye mu dawo to kaji aya a karatun mun da ya gabata ta ganta da mu magana layya ta ganta da mu magana hadaya don a wata da yake kuma a lokaci daya sai dai ba guri ɗaya ba ma sauran mutanen duniya kowa inda yake ke layya kowa ya layya inda yake mutanen duniya hadiya kuma sai a kafa ake hadiya akwai hadiya wanda an yi wani laifi yasa za a yi akwai hadiya na nafula hadiya na nafula a mai shi zai ya ci yawa ya ci ya kyautar amma wanda dama akwai abin da mutum ya yi irin su jirawa kairi irin su wani haifin addinin bil aza da irin waɗannan yankan ba zai ci ba wannan ke sannan mu masu dariya za mu ci za mu yi kyauta za mu yi sadaka a ciki amma ba a musaya ba a sayarwa irin wani da lallabodin nan da kawo damuwa a yau don gaba ba ta duk ma hauda da sarkin fawa da suke ta yanka dabbobin nan shi mai damuwa bai taɓa kawo musu abin ma ba yace ba shi fata ya ba su da abin ma bai taɓa kawo ba. sai da ya ga mun yi aikin layya ya ga lalle lalle na ga yi musaya a layyan babu shi ne zai yau dami kafin mai dago a ya kamata a masa wa'azi yanzu kai ma da ɗauka yanka eh ka duba dabbobin da sarki ma yake yanka da jama'a shekara ma zai suna yanka eh amma yau da shi ka zo wani mai kafin mai yazo kari ya tafi kwata ya je da sarkin ba ya ni da sarki da ya daga karo nake wa da karo lafiya kar eh na zo kafin mai ne in kun yanka dabbobi ku ba da ba da amma da Allah ka taba gani ko ga wannan hikincin ba amma wajen da aka zo ana layya lokacin aka hana aka hana tserawa aka hana musa yanzu wani bawa Allah ran laye bai da komi wata kila a yi za a tun da munan ba ma cin fata galibi a yi za a kira ka ɗauki fatar ka bashi ya dire zo kwanan shinkafa a yi kai dai makwacin kin a yi za a kai makwacin kuma ya ɗan yanka wani abu ya aika mata da ana ya fi gani ba shi kenan ba zai girki shi ma eh jama'a da Allah dinga yin wannan kulawa na da ga yanzu shekarun baya wani makwashi da makwacinsa lai ya zaro makwacin baya da ko kobo ko kobo baya da shi ko bai da haɗi ko faro da sai ran laya ana ta yanka sai makwacin nasa ya je auno mudu ashirin na haɗi ya kawo taure ya kawo wasu kudi ya dora a kai ya ce a kai wa ne sai wace ya da kuka kawai ga abinci ga kudi to yana wajen ya kamata rinka taimakawa juna amma ba a fasa da abin layya ba a yi haramun ba a tsirawa da abin layya haramun to a cikin harin kuma annabi ya ce man ba a sha nan tsobi ya ci ba la kulli ya dana mutumin da ya da wani abu daga cikin abin layyansa ya ce baya da layya a wani ruwan annabi ya ce kuma ba a sha nan tsobi ya ci ba kada ta abul qasim sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sai da wani abu daga cikin abin da yanka a layya ya saba manzon Allah layyabu ba arha aka sayar ba ina so ka gane don duk abin da ake da dabba ba za ka samu ladan da ake samu a layya ba domin ma'aiki ya ce ran layya ba wata ibada wadda za ka yi wa Allah a rannan Allah ya baka ladan da ya kai lin layya babu wannan aiki sai wani da ya rasu da layi ko yaƙi na je shi ko yaƙi ka je ka je ka yi yaƙi har duk jinin kamar ya jika jikin ka takwab takwabin ka ya karye saboda yaƙi ladan ka bai kai na layya ba ya ce daidai wanda aka tare shi aka ɓace masa dukiya aka kashe shi shi shi kaɗai ne ya samu abin da mai laye ya samu annan ya yanka da ya yanka ba duba kan a ce ka gana da aka kai kuma shi ne yanzu har gida zaɓe ka yana diga kawai da za a yi fatar ma don karka bai wani ka sayar yanzu har ma da mai ma sun shigo cikin wannan yan dabara dabara kai abin da yau ka bai makwacin ka wanda bai da abinci ba idan samu abin da zai sa a bakin sa rati ne da rati ne kawai zai a ce wai za a za mu kai mata a masallaci za mu yi kaza duk wani dabara dabara ne wai kan abai talaka ne shi talakan nan dai kana ba shi Allah ne yake ku bashi Allah ne yake ku bashi don haka jama'a da Allah rinka kula ba ma ya ba haka kawai akan nama rakumi annabi yaqubu ka duba matsayin irin nasa duk annabi a cikin annabawa da suka zo na baya bayan nan su dubu takwas su dubu hudun jikokin annabi yaqubu ka ji wannan irin albarka annabuwa ne annabuwa ne dubu hudu jikokin ta ne don saboda aka irin su yuza su haruna su isa su dawudu su sulemanu su iliyahu duk jikokin ta ne duk jikokin ya kuma ne to amma duk da wannan matsaya da allah ya bashi da ya ci nama rakumi yana jin daɗi suna ci shi da ɗansa suna tare suna dariya maraya kuma a gefe yi kuka saboda babu wannan ya sa ya samu matsala da ubangiji ya sa nan da nan kama a zo a ce bari a shirya fim wanda suka shirya fim za su shirya abin da ba a yi ba in ka kalla kamar an in na daurayi ne daurayi ya kama ka in na dariya ne kai dariya kuma shiryawa aka yi to haka wannan abin ya zama kamar an shirya nan da nan take yan wan annabi yusufa suke da baro da baro suka yi suka wurgar da shi suka dawo sai dai shekara goma sha biyu a wani ƙwarin shekara goma sha bakwai bai gan shi ba sannan har ya magance na da bakin cikin haka sannan allah ya dawo masa da idanunsa kuma allah ya dawo masa da ɗansa allah ce ga abin da ka aikata ga shi na magana da jihar ɗanka makwata kuma yara suna kuka ba su samu ba yake ya shafa ne saboda haka tun da naman rakumi ne ɗauki hankalinsa kuma a duniya naman da ya fito kenan to ya yi wa alaƙa ne ba zai sake cin naman rakumi ba har abada har yanzu kan yi naman rakumi bai da tafi da wani tura saboda kin da kakan su da masa annabi yaƙo da ishi ya za ka gina wani dogon tsoro aka sa tsani kullum a hau a ci do jama'a duk ne bukata a kan zo gidan yaku wai kar ma a manta a ci wani abu ku ce ba ku samu ba saboda haka ba yi mana iyakar abin da za mu ci ba ba wani iyakar abin da za mu kyautar ba ba mana iyakar abin da za mu sadakar ba an ce dai mu ci mu yi kyauta mu yi sadaka ina zo a gane bambancin kyauta da sadaka shi kan kowa zan ya ake bambancin kyauta da sadaka kyauta don fara zumunci galibi ake yin ta kyauta ita sadaka kuma ana bai mai babu ne don shi ma samu to abin da ake yi kenan da shi wannan abin layya layya ta kai matsayin cinikinta ma ibada ne cinikin ma in gaje kana tayawa za ka zo ka zo a yi layya to sadaka ne wani rana na aisha masara su yanka abin layya aisha da hannun domin Allah ya baki lada yau kashin dafa akwai falaloli da yawa a cikin wato harkar wato layya yanzu amma banda musaya banda kuma cinikayya ba a sayarwa ba a ba da kodagoci ma ciniki ko ladan mai gida ba a ba a cikin naman layya ka biya shi ladan gida sai ka gada ma ka ɗau ko karfasa ko abin da kai niyya in kai niyya ka ba don maka niyya bai tafi ka biya shi ladan aiki ta haka ake ma ga maka fi da kanka ko ya ga fede amma abin da wani abu a cikin nama da niyyar shi ne ladan mai fida ya ba da layan kuma don wala da za da dama wala da bagan ba a biyan kodago mai fida a cikin nama layya ba a biyan ladan mai jere fata don a amfana da fata a cikin nama layya duka ba a yin wannan in za a ba da fatan ka nemi wani kuɗi daban ka biya a gyara fata ko kuma ka biya wani kuɗi daban na mai fida amma kar a haɗa a ce a cikin layin ne za a fi da ladan da za a biya wani wanda ya ma wani aiki a cikin wannan aiki na layya to ba a Allah da mu dace zalik Allah ce wannan lamarin awo sha'an ko wannan sha'ani wato zalikal malaku wannan abin da aka ambatan nan wa man ya'dun hurmatul lahi duk wanda ya girma alfarmomi na ubangiji ya ma la ilaha illa hu shi ne abin da bai halatta ba a kuda shi yawa an ji sahabbai suna tsayawa a kamun inda ake ganin haramun ko ba saba'in sai an tsaya daga nan a toke daga nan ne abin da ya gaba guda saba'in duk halal ne na saba'in da ɗaya ne haram aka na tun daga nan aka yi birki saboda ta birki dan shanye a dan fada cikin haramun idan haka Allah ya ce duk wanda ya kiyaye abin da bai halatta a kutsa ba kowa kiyaye wanda girmamawa kairun lahu inda rabi ya fi masa alkhairi na auren ubangijinsa lagin a ranar lahira wani da kuma al'amu ana ce an halaka musu dabbobi wanda ake al'amu su ne dabban nan guda takwas wato raguma da mazajen shanu da mazajen tumaki da mazajen awaki da mazajen su ne zama da alwajin su ake kira al'ami surin al'ama da ake magana da su ake to an halatta mana su akalan muci amma bacin nan fa'adar zamani bayan yanka a ci bayan an yanka shi yanka nan wato shi ne yanke makogoro da jijiya ta wurin sannan ba a yanka ta gefen wuya balle a yanka ta kaya ba a yin haka me ya abun yanka duk abin da yake da kaifi banda haƙori banda farci zai yanka musulmi ya ci waye bai yankan kuma duk mutumin da ya rarrabe duk da ka na sai muci a gidanka aka tabbata ta mutu ai ta mutu ai ta mutu ta yi mutu ne ta yi mutu amma ba ku ba a ci ba kun dai ce ta mutu ta yi mutu sai a kira yaro kai wani na wani kaza nan da ta mutu ku dauka ku gasa mana yaro ja baba ai muje ne baba ba a cin muje ne ana baba a cin muje to in ya kai aka iya yanka za a ci ba wani ya balaga wa yanka ba ruwansa da malin ta malami da malam da wanda ba malam ba yanka daidai su to karatu ake ake yankan ne bismillah ma an manta da ma ci ake a manta a yi kudu a faɗa wuka ila gana sau sun faru da layin rabon ka da nama kawai dai ka zaro wuka da gagga ka ba da hannu ka kawai yanka ka ji a je ba gaba su ce bismillah ba to ka ce bismillah ka musu da da yanka ya tabbata kuma ya ce da wannan shi ne shari'a akwai wato wata baiwar akilu akilu zana bi ɗalin ɗan kome na ali yana da wata baiwa ta mata tana kiwon dabbobi a dutsen salli kusa da madina sai dafa ɗaya ta faɗi irin wuƙin nan za ta mutu ta nemi wuƙa ba mai wuƙa ba kowa a wurin sai ta dubi dutse mai kaifi ta dubi makogoron akuya a sai ta yanka ta ɗauka ta mai gida ne wannan ta faɗi za ta mutu sai ta ɗauki dutse da yanka ga ta mace ce ga ta baiwa ce ga da makiyaya ji ga da makiyayi ne amma sai aka da kai gida da ji wannan abin a ji a tambayi manzon Allah haka da mai manzon Allah ce fiti kayan ya halatta ya kan mace ne ga da makiyaya ga ta kuma baiwa ga shi kuma mazauka ta yankan ga shi kuma da dutse ta yankan annabi ya ce a ci da haka ba za ka zo ka hana mutu ba yawwa wata rana wani hadisin na nasha daga mutanen ƙauye daga riga daga riga suna kawowa dabbobi a yanki kawo madina sai ya sa suka tambaya annabi suka ce ya rasu lallahi mutane daga riga suna kawo dabbobi yanzu la na da riban mu sani ba azkirun wallahi alaihi amla ko an ambaci sunan Allah aka yi yankan ko a abubuwan mutum ya rasu Allah ma ci ko ba ma ci ba a nan ce a ce bismillah ya ce ce sammullaha an ga mabulu ku dun ku ce bismillah ya ce wanda ba a cin yanka yankan na gida sunan wani Allah aka yanka shi ne ba a ci amma wanda aka kira sunan Allah a ci wanda aka manta kira sunan Allah shi ma a ci wanda aka kira sunan kowa ma da ganga to shi ba fatawa ta rabu biyu rabi ta ce a ci rabi ta ce kan a ci shi ne allah ta yi abinda aka kira sunan allah ba kulma zuwa mulai alai abinda aka kira sunan allah aka yanka to a ci kaga ba a ce wanda ba a kira sunan allah ba to wanda ba a shi kuma ƙur'ani cewa ya karkuci abinda aka kira sunan wani Allah aka yanka kar a ci to wannan kuma ba a kira sunan wani Allah ba balle tabbata lalle kar a ci ga ji ba kira sunan Allah ba balle tabbata lalle a ci ba kira sunan wani Allah ba balle tabbata lalle kar a ci saboda haka da aka fatawa biyu rabin fatawa suka ce za a ci rabin fatawa suka ce ba za a ci ba mu kuma muka ce za a ci yanzu zai shiga daga cikin tsanani ga inda sauki yake ba a tun da zai kai cikin tsanin wannan saboda haka a gane wannan Allah ya ce duk wace wannan illa ma yutla alaikum sai abin da aka karanta muku da harimu ko haramcin sa a cikin jawabin alaikum al-majadu wadan mu ba karshen ayan nan to ittizina'i muqaddu an yanke shi a cikin aya to idan muka yanke istidna'i wato da hausa ana cewa togiya idan muka yanke togiya wato wanda aka buge ta wani kare kaso da wani abu ya buge ta ko mota ko wani abu ya doke ta ka gane ko a wanda harbe kai wani mun kare kaso wanda ta harbe ko da igiya ko tarko ko wani abu wal mawqulatu da wanda wani abu ya buge ta wal mutarabiyatu da wanda daga tudu ta fada rami ko daga sama da wado kasa wal nasihatu da wanda suna fada wani bujimi yau wani rauni to da waɗannan su in sun samu rauni in sun kai yanda ba za su rayu ba to fa ba za a ci ba ko an yanka ba za a ci ba ko an same su dai an yanka ba za a ci ba sharadi in an ce istitina'i munkadi ne to yanzu mu ce istitina'i munkadi ne in sun kai ba za su rayu ba ko an yanka kar a ci me ya baka cewar ba za su rayu ba aka ce karyewan kashin baya da tsinkewan farkon baya da tsinkewan farko cikin wuya da rabuwan kayan ciki da gangan ciki da wadewa kwakwalwa daga cikin kayi kayi ya fashi kuma zai waje waɗannan su ne abubuwan da aka tabbatar da ba in ta kai haka ta kai fata da rayuwa to in ta kai haka ga masu fahimtar kristi na yi munkadi to ba za ma su yanka su ma balle su ci in sun yanka ta ma sun ba za a ci ba amma kuma wannan dabba mara lafiya ba ta cikin nan mara lafiya ce maza mala maza maza neman liman ya rugo a guje jadam-jadam da wata gwardo ba ta cikin nan ita kuma ba ta ciki bukari in ta kai haka kun ji gashar ɗin da za da za ta kai a ce ba za ta rayu ba idan ba ta kai haka ba to za ta rayu a iya yanka ta an banci wannan to in an yanka ta an gane da ranta ta ɗaya zuwa ci ya ka gane da ran su a na ga ta jura kafarta ne ko na ga kunnanta ya yi motsi ko na ga sakinta idanunta ko na ga a jikin yana watsewa ta ga abubuwa ne wanda matacci shi baya wannan wannan shi ne za na gane eh ya kama fila kuru na rasa wannan ba za a ci ba wannan bisa cewa ɗin na yi mun ƙadi malam ya ce wa ya juzu an ya guda mutafiran an gane ko ya ce ya halatta istisna'in ya gazance mutasili an sada shi cewar koma wace kanan dabba koma wace ce ma in an samu sauran rai kawai a yanka a ci koma me ya same ta a yanka a ci kawai inda da rinta to in an bi wannan fasara kuma shi istisna'in ya zama mutasili saboda haka a nan a yi a mutattalin za mu zauna sai mu yanka mu ci kai da ba kowace kai karya ba ba kowace ka cinye canjin wani ba shi ne za ka zo kana kakale kakale ka samu yanka daba mu yasa don ka dina mana wayo sai a yanka a ce bismillah a yanka a duba a ta yi motsi a kawo dina kawai a cinye magana ya kare in ma ce me yasa kai ba sai ka nuna masu cewa muttasilin ba sai ka je su kafi ba ai ali dan abi talib ya ciki yana cikin wanda suka ce kawai muttasili ne in dai da ran ku yanka ta kawai yace in dai da ran to ku yanka to wannan ka aka shi ne ila ma yutla alaikum kenan to wannan shi ne wannan wai dan nabu rida Allah ce ku nisanci kazanta min al-awdani min al-bayani ku nisanci gumuka domin gumuka najasa ne wai da nabu qawlan zur ku nisanci maganar zur shaidar zur kaga an ce hukuncin wanda ya shaidar zur da wanda iyanka alƙali ya yanka wanda ake jira duk laifin su da zai ko mai shaidar zur din ya fi yawa laifinsa saboda haka jama'a a kiyaye shaidar zur shi ke nan ƙarya a kiyaye wannan a shirka billah a yana daga cikin su shaidar zur yana daga cikin shaidar zur yau Allah tarayya idan biyar bihim a cikin labbaika lama labbaika da suke yi awo shahar da zuri ko sai da zur duka an da cewa nan shi da zur irin na shari'a ba ka zanya a kai ba ka zo ka shiga ka je wai a kai kai ne shaida ta Allah akbar Allah ta waje wanda ya shiga wannan ya shiga da kasa masifa wanda ba alil ka ga misali ya ba ma wai ka zo ka bada wata shaida ba wanda ya san in ya bada shaida ma haƙƙi zai fito bisa tsammani sai ya ki bada shaida ya shuru sai haƙƙin wani ya ɓata saboda rashin shaida a layar sai ka biya shi balle ka je ka kifa ƙarya a ɗau kayan wani a baiwa wani ai aiki a bashi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara za a bayyana to ku sani ba idan wani abu ya faru aka zo za a yi bayani muna ji wani yaro wani iya bayani wani yana tsarawa kai in ka ji kace shi ne da gaskiya kuma ko kaɗan bai da gaskiya kawai iya tsari ya ce to don haka duk mutumin da ya zo gaba na a nan ya tsara tsari akan magana tsakaninsa da wani sai na ji tsarin ya sa na ji cewar wannan abun nasa ne amma shi ba ya san ba na zama ne ai ka san kullum ba gargaga ka san da ganga ake jaya da karya yace to ya sani wutar jahannama na yanka na wani sai dai zaɓi a gare shi ko ya ɗebi kaɗan ko ya ɗiba da yawa da zai iya kawai amma a jahannama yake to in dai aka yi shaidar ƙarya annabi ce ko shi shari'a ma bai halatta ba kai da gazo kai kare ka sha duka a lahira turan Allah ya fito da mali suna ba ga wani mutumi ana kira sa imatu imatu sai ya gungume wata sata mai kauri a madina sai ya ɗauki abin da ya sata ya kai gidan mai yahudu ya ba shi ajiya ya bai yahudu ajiya kawai dai ta ana ta tashi masu kaya zuwa kama kayan wani an ramu ne a yi namu ne an kama yahudi yahudi ta wani ne ba da ja aka nemo ta yi murji malam kai daga da kai barawo ne kawai sai a zaka yi kunguma wa mutane sata kuma a dudawo a kama ka don ka zo ka ce ni na baka ja a to a ina ne kawai shi bai da shi ba shi ba shi a ta ya tada hayaniya dan uwansa suka zo can gaban annabi suka goyi da bayan dan uwansu akan kawai dan uwansu ba fara wani kawai sai qur'ani ya kawo yaji an ta haula jadaltu an bil asina wa do ashe za ku yi da ayyar ƙarya dan ku ka dan uwanku daga abin kunyan da ya aikata ana sata a ran rayuwar duniya a gaban annabi Allah shi to idan an koma lahira gaban Allah Allah da yawa yan gaba na ko to waye zai hana in ji Allah a ayoyi suka sassauka suka yi magana suka yi magana to ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da yayi niyya a zuci zai bai mutumin nan gaskiya shi ne wato cewar ba shi ya sata ba tunda ba a ga ba hannunsa ba kuma ya ya ce shi ba shi dauka ba kuma yan uwansa sun ce ba shi bane annabi yayi niyyar zai ba shi gaskiya kafin annabi ba shi gaskiya ayoyin qur'ani suka sauka suka ce bai da gaskiya ya rasulullahi ga yadda aka yi, ga yadda aka yi. amma duk da zai ala ce annabi kai ka nemi gafara ta niyyar ka kai na ka ba shi gaskiya to ka nemi gafara ta in ji Allah Allah ya gaya wa zaman yanzu ta Allah ga wata malam ka je ka maka ƙarya don ka kare wani ya kake zamani wannan mutumin ya ji bakin ciki yan uwansa suka ji bakin ciki ya buza da ya tumbada ya kaura ma a lokacin da aka hana kaura aka hana akwai lokacin da ba a kaura da in za a kawar hijja da awon madina inda mutum yake a duniya sai dai da awon madina ana zuwa kan gwamnati a yi yawa a yi karfi ya zama da kafarai kullum suna jan hasu su mulku shi dan gari gari daya a duniya ya gagari duniya shi kadai ne garin musulmi lokacin annabi ya bar maka duk sauran musulmin maka sun kwata a rufi baka saka ce kai musulmi ne ba har na za su taɓe ka sai ana kallon ba garin da za a ce nan musulmi yake sai a wurin kawai inda kake in an gane kai musulmi da can ba ba za ka zana lafiya ba sai aka tsinga sai aya hijira ta zama wajibi inda mutum yake sai ana yi wa hijira ana dawa maka ai madina to wannan mutumin shi ne mutum nan kawai da ya tashi daga madina kawai ya koma maka da ya wulata wai saboda an ce mata marawa ne ah to ai ba annabi ne ba da Allah ne ba da yayi fushi ya kowa maka da ya kowa maka sai Allah ya kunya tashi Allah ya kunya tashi yana zaune a maka yana zaune a maka dan yake son ya yi kata a wani gida a cikin garin maka ya rasa ya zai yi. gida na zule sai yana yi abun tono ya koma bayan gida yana kwakwala yana kankara yana kwakwala yana kankara yana rara kyau hankali hankali yana yacewa har ya shiga gida har ya shiga gida da ya shiga ya auna ya auna sai da inda zai kullo a cikin ɗaki sai kula a yi buga da murarin kura sai ya kullo ya ibi kaya ya ibi kaya ya ibi kaya ya biyo ta cikin rami ya biyo waje zo ya ajiye to ya tafi mana ya to Allah ne zai je da ya wai aka ma da ya tsara yi ba da yawa ya dawo da ya dawo ma yi zai je ɗebo ya ɗebo yana fitowa yana rike da kayan yana rike ya bar can bai zo nan ba sai rami ya ruka kan shi ne sanar da mutum idan wani ko za shi mutu a nan kuma shi kenan sai ya mutan gida aka kalla na aka zo waje ga rami nan ga kaka aka yi farara aka zo aka tona aka aka yace aka samu gawar aka bi da shi aka tono yan gudu lokacin la abin da wannan kun kai mana ya mana banna ko ko ba shi kayan su shi ko ya gano yin kasa sai awwalan ya fara tabawa to Allah ya kiyaye don haka shaida akan kayan mutane masifa ne jama'a mu ciyayi kayan mutane mu kiyaye haƙƙin mu daga yanzu ka ji karatun da muka yi a jiya kun shekaran jiya ne aya ta biyo da mu kan wanda ya ci bashi ma ya ci bashi hannu da hannu aka bashi da sunan zai biya bai biya ba aka ce to ga yaƙi na ajiya ce annabi yaƙi in ya ji aka kashe shi a gaban annabi ma sai ya biya masu kayan kayan su a lahira tukunna ya wuce shi kaji nan ba ka wuce shi ba jama'a idan mun duba nan ai za mu ce kai kaya haƙƙin wani ba ba abu ne mai sauki ba sannan mun ji cewar an zo daga gaban annabi za a sallaci da yake ina ba abin da bashi har an yi kawo annabi ce ina ba abin da bashi da ana bin da rasula dinari biyu to ya bar abin biya ya a a za ku biya masa da ba mu da shi kun yi da nauyi da maka kuskure muna tsoron fashi ya rasulullahi wa qala sallu ala sahibi mace kusallaci dan uwa ba da bai abu ka ta da Allah har yazo ya ce ya rasu da Allah ne alƙawari zan biya bashin kuma haƙƙin ya dawo kai annabi kaya alƙawari ya ce ya alƙawari kaya alƙawari ne ya alƙawari to da irin waɗannan abubuwan suka yi yawa na maganar ko ka karɓo sai ka mayar kafin a zauna a wurin Allah lafiya kalau sai wajen annabi ka aka yi shirla sai to jama'a ku sani kowane mai imani ni ne na bi cancanta a kan kankanta daga yau duk mutumin da ya rasu ana bin baci ya ci a zo waje na ji manzon Allah ni ne nan zan biya da amma in ya mutu ya bar dukiya kai ba ba maka dan sa kuma ba Allah ke to kaga irin wannan sai mu kiyaye haƙƙin wani wanda abu dan kankani in dai na haƙƙin wani ne kankani ba to sai ya hana mutum a lahira ya kare shi ga wasu ya hana mutum a lahira sai ya kare shi don haka a kiyayi shaidan karya a kiyayar za a ci dukiyar mutane kaji wanda ya yi gururi ma dukiyar ganima ne ma don an raba ba da shi za a raba shi ma annabi sai yana wuta saboda ya ɗauki abin da ba na gaba saboda haka duk irin waɗannan a alisance wala ba lillahi ku karkace ku bar kowa ku bar komi ku koma gurin Allah musulmi na kuna musulmi adili na masu karkacewa an kulle dini da barin kowane addini zuwa dini daidai addinin Allah kadai gaira mushrikin nabi kar ku zama masu yi wa Allah tarayya kar ku zama masu yi wa Allah tarayya wa man yushrik billahi duk wanda ya wa Allah tarayya maka annama karra min samai kai fa ce ya fado ne daga sama fata ka tsago ɗayu da ya fado tsuntsu ya shaɗe shi a wata hawi bikin riyu ko irga ta kaɗa da shi ta girgiza da shi ai turtudu ta hurgar da shi fi makanin sahihin guri mai nisa irin wuraren nan da ba a tsammanin a tsira da ya yi gadon wato munafukan madina sun yi niyya za su gurga manzo Allah sallallahu a yakin kabuka a wani rami mai zurfi a kan hanya wanda yana bai bada ba ya cire ba suka yi niyya goma sha biyar ne suka duka ci sai Allah bai ba su za a ba na cewa hamu bi malamin na ki niyyar abin da ba za su samu ba idan mutum ya zo zai rasu ana fahimta ko idan mutumin shirki ne mala'ika ma ya kan rasa sayar da zai ɗora mala'ikan kansa saboda kowace gaba ta mutumin kirki akwai aikin da suke wa Allah idanu dai ƙofa ne wanda za a iya rara rai ta wannan ƙofa amma in za mu karanta ƙur'ani to da idanun muke kallo in za mu kalli fitar malami da idanun muke kallon malami domin kallon malami ma ibada ne idan za mu kalli fitar iyayenmu da idanun muke kallon fitar iyayenmu kallon iyaye ma shi ma ibada ne to haka nan kowace gaba da abinda ake yi da ita na ibada sai a rasa inda za a zo a ɗauki wannan rayu ta ko'ina a rasa sai a koma a tafi aljanna a tafi cikin bargunan nan na yan aljanna a suntumo daya kare suna ta hanan na sai ya daga nan ka je shago mai so sai daga aikin kudan gado haka suke can lori lori eh ba wai sai an ji ayi ba an gama komai a an gama eh ba kamar nan duka ala ma aure kuma an ce sai ka gina daki kun ba ku dan gini ka ga kai ka ba amarya kuma da sauran magana a kan duk an gama komai to shi kenan ta rauko barbuda idan aka zo sai a nuna maka wannan bargon yadda ka san kallon tv ka iya kallon majin birane kana ƙauye ko a tv to haka zai dinga kallon cikin aljanna da kayayyakin morewar na cikin aljanna da kayayyakin jin daɗi yana kallo kamar kallon tv kuma ganci bai taɓa jin irin wannan ganci mai daɗi sai wala kun ce wata ya ayyatu annawtul mutma'inna ya kere wajen ku irjigi ila rabbika radiyatan maradiya ki fito ki koma wurin ubangiji kina yardaddiya a wayarka to rayan sai ya fito ya shiga cikin wannan barko dauke shi zai da saman duniya a kan ba zuwa ne ne a ce zuwa ne ne ne kuka dauko wani mai kamshi haka ai ran wani dan wani kenan to ana marama da shi sai a wuce da nan a je sama ta biyu ta bai da arbe kwankwata sai su tambaya su mala'iku su wane ne wannan tambaya a ce ai ran warin dan warin muka dauko shi aka ai mara ba da shi da haka da haka sai an je da shi zaman bakwai in an je zaman bakwai sai a sa shi a wani guri ana kiransa iliyuna idan an sa shi a nan a nan zai tafi ni'ima da jin daɗi yana jiran kiyama ta tsaya har ma yana addu'a yana gaggawa Allah ya tada kiyama da ya kiyama nan Allah ya tada ta ya abin da yake so wannan kenan to amma idan mutum aiki bai kyau ba aiki bai kyau ba mala'iku na zuwa da kayan fada da kayan yaki da barazana kuma ba barazana bane abin da za ka ce barazana saboda tsoratarwa abinda da aka ce ba barazana bane saboda abin da suke faɗan ta gaske ne a ji da wani yau za ka sha duka wani yau ka bani wani su ta maganganu su ce akar ju an buza ku wani jire ranka da kanka ka ba mu tun da wuri kuma yau Allah idan ka ji abin da same ka mu da kai kai ka tsaya jire ranka ka ba mu ba su da ji mala'ika ya miƙo mutum hannu ya kunce mutum da majin sirrin ka babu ina kan inda rai yake a ciki sai su rika jimto aliyawa zauna azabar kuni yauwa da kai da walakanci ya kunkula duk walakanci da ke jin labari da wanda ka gani da wanda ba gani ba da wanda ba ka ji labari ba ya kunga mu to za a yi ta abubuwa a yi ta abubuwa a yi ta abubuwa in aka yi ta yi kuma a sa mala'iku arba'in mala'iku arba'in kanti daga cikin rundunar mala'ika a zara'ilu su turmuje mutum wala mala su turmuje shi amma zara'ilinsa a zo da shi ƙorinsa shi na rage wata fata safu bisa kawaye su harbe ka wuga shi na ƙaton mutum da zai takar wanda wani shi a zage ma murdo shi a kawo shi kirjinsa numfashi canza إذا بلغ الزراجع وقيل من رعب وظن أنه الفرع ألوك سن هي كما كان عاقب تكما أي منا دل عاقب دريبا نقول كان عاقب ما يقول ويأتنا لك أي منا أجيك لكتا هذا مانا الله أكبر وظن أنه الفرع شيئا تبتا على يوالي saboda ai ya gama da kusan gaya masa magana ko bai sai gaya muku abin da gaya masa ba haka za a yi a zaki mugina shi a matso shi a dawo da shi nan wajen kan saman nan dan gurbin kululu makogwaron nan za a sai a kaji wurin sai ya gaya dan motsawa daga nan nan abin da ya kasa baya motsi da za ka yi kama sa duka ba zai jini ba bai zani ba kama su da ka sa wuka kayan jini zani ka ga yi nisa Allah ya ce wani na yi gudun gaya madini tarji wuna ayin kunnun sadiki in mutane kuna ganin ba za a tashi kiyama ta ka kowane aikin da ba lokacin da muka za aka ma tsoron aka kawo jinan kuma yar masa mana ina da na mai da nan kawai zai yi ko tunda bai fita ba in kun yi zai ji Allah kuma yar don ya ce wa an to hina izin kan zuwa ko kuna kallo muke yin abun in ji Allah ba wai fakon gidan ku aka yi kun yi bacci sannan aka tsara ran mai gidanku ko ran uban ɗakin ku ko ran oga ba a kuna gani Allah ya na yi za a mayar ka ga ba zai mulu ba ka ga idan ran ya zo nan Allah ya mata mara idan mala'ika a Isra'il ya turo wani mashi subhanallah sai cika musu akayin sa sai tilge rayin sa ya tilge rayin nan sai ga mai wuri da bari da za a ta mutane mu ji warin da mu da aljanu duk da mu mutu ya zama kamar bambam yana to amma ba za a ta mu ji ba shi ya sani shi da kayan nan sai a tafi da raɗayin nan mai wari a je sama daga zaman duniya nan ba ƙarar da gara da zaman duniya ta bai shekara ɗari biyar ne sai a kwanfata mala'iku masu gadi sun rufe sun sa ta kaza ana kwamfasawa ga wari su ce kai wane ne nan mala'ika ba su labari to mai ka ɗauko wani mai koyin ji haka a wannan ran wane ɗan wani na ba za ka zuwa da wannan ba wannan ba za ka samu da shi nan ba ka ga daga wurin can zaman nan sai ta kira ya kawai وكأنما كر من السماء كما هي ولولو daga sama can in ya wulwulo daga saman duniya babu abin da zai tare shi sai ya zo ya daki kasa an da cewa nan da ke nan Allah ya hore maka ni ka taka bayana kai kashi a bayana kai fitari a bayana kai zabiya a bayana ko abin da kaga dama kake yi a bayana kuma kake saba wa Allah to yanzu tun da na yi sa'a Allah ya raba mu da kai dama na zo da matuku na ji tsoron kan da yau Allah laifi na kyale ka yanzu tun da an raba mu kuma kai za a bayana ba kaza zai ta dare idan ta dare to kamar mu zai faru daga sama kuma ya zarce rijiya sai ya wulwula kawai ya wulwula ya wulwula sai ya je kasa ta biyu yana zuwa sai ga wurin a kulle yiwa ne da wannan a cikin wa dan wani malakun ce kai ba za ka wannan ba wanda kasa ma wanda aka aka ya rayu a kanta a kanta aka haife shi ungoro ma ta karbe aihuwa ya rayu a kai ya ci ya sha a kai ya mutu yanzu ta ce ba ta zo barka da bukatar da saboda mugun mutum ne mai zaba Allah mu na a ƙasa ta zuwa kawo mana wannan ba mu da mugun yin wannan ai gama da shi sai ta dare sai ta ke rantuwa haka za a dinga idan an je ƙasan bakwai idan ƙasan bakwai ta dare sai ba na cikin su ji shi ne inda kitabul hujjeri da fi cike to in dai ba da nan ana gawa da malamai ga da kuskurensa dama na yi ka iri biyu ne akwai masu shan ni'ima ila yawmil qiyamah akwai masu shan azaba ila yawmil qiyamah dama idan mutum zo ga an cire dai an sashi a kabari to ya tsawon rayu idan ya ji daɗi ai da ka san abin da kake ci a gidanka ka san gidan ka san ɗakin ka ka san gadon ka komai da ka da ka san me kake ci me kake ba abin ka da baka da hankalinka to idan ka ji daɗi to abin da zai biyo baya za ka dace idan kuma ka zo wurin daga ka kuntata bayan da ka zama zama ka saka da kawala a duniya kake ba to abin da zai biyo baya ji bala'i Allah ke a wata abin da zai makana sai zalim jama'a mu ji tsoron Allah yawwa Allah ya ce to shi wannan yukatar aya da kadirin ɗaulewa gabanin da al'amur ana ji al'amur zane yadda aka faɗan haka al'amarin yake wa wani abin da ayyar Allah duk wanda ya girma wani abu na alamomin addinin Allah yana daga cikin babban layya yana daga kiyaye dokoki a layyakin bayan da alalle ita ai bayan da alima girma mata wajiyar gudunu shi ne ragunma alatidu guda wanda ake yin haraya da su lilharbi ga ɗakin harami bi an tusta sana na farko a samu mai kyau wa tusta mana kuma a samu mai kiba an gane ko fammu na sun abu mai kiba ijirin sami mutum samunu na ta abu mai tsada yana da ma'anar tusta a zan ɗin saboda haka da ka ɗauki kuɗi ka je ka zai rago wannan turku-turku wataƙila ba zai yana da bari ba ko a al'adar da ka saba to bari kallon mai kin ya fi shi falala alayya eh kai kuma a gaji alama wannan zai ɗan fitiri zai ɗan fira ragon malam to ai yana gaba da malam mutum ma da aka ce ragon malam ai mun ce fari mai kiɗi dan matsalar da aka samu dai da muka ce mai araha to shi ne kawai wasa ai yau maza bari samu mai kiwa mai araha an ji zai samu to saboda haka abin da ake so da layi kenan ga wanda yake da iko ba wanda bai da iko gurgurar abin da Allah ya bashi in ya kai laya sai yanka wanda bai da iko kuma manzo Allah ya masa laya wanda ya makale kudin da kuma Allah ya magana ma wajen ta gani waka dau biluni fa sani ya tiru lilfusri wanda ya mana ruwa ya ina cewa ya bada kadan in bashi da yawa yace a ba sai na bayi da yawa da rike na waya rike na ta waka nawa bil huzna ya karyata kyakkyawa wa sanadiru lil usra Allah ya asan zan shirya shi zuwa ga darani sai ga mutum ya ji addinin Allah da kudin da kuma ya zo ya ji sabo da kudin ya wahala kuma da sakamakon da kuma yana nan to Allah ya ce to gaji da layya da hadaya a nemi kyakkyawa a nemi kifalle yin haka min takawar kulo iya daga tsoron Allah tsoron Allah na zuci na Allah na kuma
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم مهلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام مم.
فإلهكم إله واحد نعم.
فله أسلموا مم.
وبشر المخبتين to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gaggaya mana yadda za a yi akan hadaya da kuma layya kuma akwai lokacin yanka shi ne ranar yanka ko ranar suka na yankawa a yanka kar a soke na sokewa a soke kar a yanka na kuma ba a yankan sokewa ake yawa amma saniya yankan da ake an soke da ake amma tunkiya kuma in an soke ta ba za ta ba sai dai a yanka ta kurum in an yanka ta a ci in an soke tunkiya da akwai a kar a ci saniya a yanka a ci ake so in an soke ma a ci raƙumi ba a soke a ci in an yanka kuma kar a ci wannan yadda ake da duke nan yawwa wani rana wani sahabi ran layya ya jawo ragon da ya maka masa ruwa kawai jinsa da sassafe farar safiya ya maka masa wuka sai jida ta ga aka dora tukunya kafin gagar na bayanin na ya gaji makauta amine to ba wanda ya karara aka zauna aka ɗebi girki aka ƙoshi aka yi shiri kuma aka yi idi aka da fi idi aka yi sallah annabi ya ce to wanda ya zo idin nan namu ya halarci sallar nan kam muka yi sallah ta idi aka koma gida aka yi yanka to ya dace da sunnar mu ya yi koyi da musulman matsala to kana ce koma ma ya sai ga wanda yanka na zuci annabi ya ce wanda ya taho ya nan ya zo aka gama aikin nan ya koma gida ya yanka ya yi daidai kai da kai ba zo ba ko ba ce ko magana akwai magana sai ya ce ya rasu da lafi ni ba na yanka nawa me ne da ya ya rasu da lafi ran sallah ai rana ce ta ci da sha ina na gabatar da mu dawo na wada da kaina da iyali da makota sai ya ce wa zalika shatul la'an eh wannan rago rago ne na cin nama wato ba na zai bane na cin nama ya rago ne da cin nama ya da ya rasu da ina da karami ibabbe karami ibabbe ina son ka je da kofar rago amma shi karama bai kai ba yaya shi kadai ne kuma da ni a nan da kaje ka yanka bai shi kowa lai ba sai kai kadai eh na ma idin saboda ga abu da ya same shi kenan ya da masa idin da yanka don haka mu kiyaye idan lokacin yanka sai yayi a yanka bayan yankan to a gabanin kuma sai a yanka Mm. sai a yanka to haka ake lagun biya manaju kuna da amfani a kan waɗannan ragunma waɗanda aka yi ma alama daga gida za a je a soke su a yi hariya da zuwa a harami karku biya kama hawa a yi hawa walhamdu alaiha a iya ɗora musu kaya ma la ya dubuha amma ba mummunan lafu ba wanda zai cutarwa ko ya ramar ban da shi wannan ila ajalin musamman har zuwa lokacin da aka ambata wakati na har ya lokacin soke ta tukuna sannan a daina hawa da ta dora mata kaya to mai da duha sannan wurin da za a soke ta ilina ariha inda ya halatta a soke ta ila da baitul atik nan ne a wurin ɗakin nan alatiki da tsadde kuma ƴantacce a inda wal muradu al haramu jami'u abin da ake nufi harami gaba ɗaya ba a cikin kafa ba wal kullu mutum kowace al'umma kowace jama'a mu'minatin in dai jama'a ce mai imani talafa ta riga ta zo ta wuce kamar kun kafin ku zo ya al'umma ne Muhammadu to da Allah man haka mun ba su ibada kuma mun sa musu ibada wadda za su yi Allah bauta ibada ta yanka an gane ko man haka kenan amma ta mansukan to wurin da za a yi yanka mansukan kuma abin da za a yanka ne an gane ko shi ne zaman yanka kurbanan mai kusanta mutum da Allah au makana ko inda za a yanka yadda mallahi don su ambaci sunan Allah alama da rakan akan abin da Allah ya azurta su in bai mutum da nani na dabbobin nan na ni'ima da ake magana a ambaci Allah inda zabri ha ya yi yanka bai za hukumu ila umari abin bautar ku shi ne Allah ɗaya fa lahu azalimu kuma yi kauya ga Allah ga baki ɗaya wa bashir mukhlitina Allah ya Rasulullahi kai bishara ga masu biyayya almutawadiina masu kaskantar da kai ga Allah kai musu bishara ya Rasulullahi allazina su ne waɗanda idan zikira Allah in sun ji an ambaci Allah wajilar qulubuhum zukatan su na tsorita to a yi musu alheri wannan mutane wa sabirina da masu hakuri alama azaba hun bisa abin da ya same su min da balaya na bala'i sannan mun san labarin annabi ayuba cikin zulun da ayi a zo da muka zo bayan nan ya shekara goma sha bakwai sai an kwantar sai an kayar shekara goma sha bakwai ba lafiya kuma da mai kuɗi ne amma kuɗi sun ƙare da yana da ya ko biya su kan matar ta shekaru ya Allah ya warkar da kai yake in ya warke sai ya masa kuma ki a ɗari ita da Allah ya ba shi lafiya yanzu dan Allah ya jarraba ya tsara shi lafiya kaɗan fiye rashi to ya mu kuma mala na mu kuma ya gaga daga hannun gidan girin ne da kuma ba kanta to ba ana magani ba ne amma dai ka san maza na gaban ka yawwa saboda haka Allah ya ce da masu hakuri akan abin da ya same su na bala'i wal muqimi salah da masu tsaye da sallah bi a kaji akan lokacin sallah wa min ma razaqnahu yunfiqun su ne wanda suke sadaka daga abin da muka azurta su suna ciyarwa ma'ana suna sadaka Allah samu daga cikin masu sadaka Allah ya gafarta mana da gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da sulkanmu da abokai da yawa duka Allah ya yaje mana samu cika imani Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a da kwanciyar hankali a kasar mu albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa bukatun mu na alkhairi kowa Allah ya biya masa marasa lafiya da masu lalurai daban-daban Allah ka yayi mana alkamun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa da salatul fatih بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ودار لازم وعلى ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم